أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدى داوة karatu wato kashi na biyu wanda dama cikin karatu na farko mun faɗi wato dat kenan yau lahadi 22 ga watan takwas hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da wato hudu ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 to maudu'in mu shine akan alwala'u wal bara'u muka ce shine alwala' soyayya da ƙauna da taimako an gane ko duk da yake waɗansu malamai sun ce wani lokaci kalma ta alwala'u tana nufin taimako tana ɗauke da ma'ana ta taimako da soyayya an gane ko arbala'u kuma tana nufin barra da nisanta muka ce za mu zo cikin wannan karatu mu yi bayanin wato mazahir alamomin soyayya ta Allah da ƙyama ta Allah muka ce za mu yi bayanin kuma fa'idodin da akwai in an yi ƙauna an gina ta akan soyayya ta Allah an gane ko don Allah kenan da kuma ƙyama don Allah da kuma irin cutar da za a iya samu a duniya da lahira idan kuma aka ƙi gina soyayya akan tsakani da Allah sai wasu yoyin da za su biyo baya ‘yan uwa nuktan mu ta farko sai nukta ta wato min haithu sihhati wal fasad idan soyayya aka gina ta don Allah idan aka gina ta don Allah to ingantatta ce an gane ko sannan kuma taimako idan za a yi shi ko za a yi hukunci to za a bi gaskiya ne il faut faire très attention ina son kuma ido hankalinku akwai dukta mai muhimmanci anan musulunci zaka taimaki mutum musulmi dan uwarka yana musulmi kuma za ka taimake shi da sharaɗi in abin da ake tattaunawa a kan shi yana a kan gaskiya soyayya wadda Allah bai yadda da ita ba Allah bai yadda ba ka so kafiri wanda ba musulmi ba so na addini kuma Allah bai yadda ba ka haɗa son musulmi da son kafiri son musulmi shari'a ta yadda da shi kyamar kafiri shari'a ta yadda da shi hada son musulmi da son kafiri cikin zuciya shari'a ba ta yadda da shi ba kyamar musulmi shari'a ba ta yadda da shi ba kyamar wato son kafiri shari'a ba ta yadda da shi ba to anan ina son ku fahimci muhimmancin wannan abu da kyau ko da mutum musulmi ne sai aka samu inda ya saba ma gaskiya to Allah bai yadda ba nan ka bi shi domin Allah ya ce abi gaskiya bai ce abi musulmi ba domin musulunci alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne gaskiya idan musulmi ya saba musu baya kan gaskiya Allah bai ce ka bi shi ba idan kafiri ya zo da magana ta gaskiya to nan Allah ya ce ka yadda da magana saboda ta dace da gaskiya kun gane wannan ban sani ko kun gane ba bari in ba ku misali kun san dai cikin alkur'ani babu waɗanda suke masu ta'addanci waɗanda suka ƙetare iyakokin Allah irin Yahudawa ko da kuma mushrikai na zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yayi kalifiyan su mutane da suka fi kowa adawa da addini Allah yace a cikin suratul abin nan suratul maida latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku za ka samu waɗanda suka fi kowa adawa da masu imani al-yahud yahudawa nan ba ana nufin ba yahude jinsi ba mai aƙidar yahudawa ko da horin ne ba yahudin na koko ya kasance baƙi ne wallazina ashraku da mushrikai amma ku diba sai Allah ce ai musu adalci Allah bai ce duk yahudawa kafirai bane sai ce a alaisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-lailihum yasjudun Allah ce minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai al'umma wanda tana kwatanta gaskiya yace kun gane wannan shi yasa lokacin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka yi sata a Madina a garin Madina sai aka dora ma wani bayahudi aka ce shine yayin wannan sata banu ubairik ko tsoma sai suka ɗauka suka azaba wani bai yahudi an ce akwai mutane guda uku an gane ko da suka yi wannan sata suka aza daga cikinsu akwai wato mubashir akwai bashar ne ina ganin da kuma bashir to shi bashir din munafiki ne sai suka ce ai ba yahudi ne yayi wannan sata kun gane ko yanzu da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kyautata musu zato dan bai san gaibi ba sai ya tsora maba Yahudi. Mi Allah ya yi, sai Allah ya sabkar da ayoyi daga sama ta bakwai don kare haƙƙin ba Yahudi. Kuma wanda ba musulmi ba, Allah ce, Inna an zalna ilaikal kitaba bil haƙƙi, litahkuma bainan nasi bima arakallah. Mu ne muka saukar maka da littafi da gaskiya, litahkuma bainan nasi don ka yi hukunci tsakankanin mutane. Allah bai ce li tahkuma bainal muslimina ba ko ko bai ce li tahkuma bainal muslimina wal kuffari ba ko bai ce li tahkuma bainal kuffari ba a'a ce ce li tahkuma bainan nasi ayi hukunci tsakankanin mutane in an ce mutane da musulmi da kafiri kowa ya shiga ciki bil haqq ayi hukunci da gaskiya inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah saboda abinda Allah ya sanar da kai na addini na alqur'ani wala takun lil kha'inina khasima Allah ya ce ma annabi kada ka kasance mai kariya ga masu yaudarar kawunan su su waye masu yaudarar kawunan su musulmi ne kai Allah ya ce ma annabinsa wastaghfirillah ka nemi gafara Allah inna allaha kana ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jinkai wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum kada ka kare waɗanda suke yaudara kawunan su musulmai da suka yi sata ko wani musulmi da ya sata ya dora ma wani bayahude kafiri inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima Allah baya son mai yaudara mai zunubi yastakhfuna minan nas suna ɓoye ma mutane abinda suka aikata wanda bai dace ba wala yastakhfuna min Allah ba sa ɓoye wato amma kuma ba za su iya ɓoye ma Allah ba to idan annabi an ce kada ya kare musulmi idan yayi ba daidai ba mu musulmi ya kamata mu gane musulunci bai yadda ba mu kare ƙarya don ta hito daga hannun musulmi ban sani ko kun fahimta ba mushrikai sun hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiga makka sai Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu kada kyaman waɗansu mutane dan sun hana ku shiga garin makka kaga ai hani ne suka yi an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu ku ketare iyaka shi yasa idan muka duba musulunci ya karantar da mu mu'amala kafiri ma bai ce ba mu yi mishi ta'addanci daga ina aka kira mu yan ta'adda ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا التي اعدلوا هو أقرب للتقوى kada kyama waɗansu mutane ta sa ku kada ku yi musu adalci abin da yasa yanzu harkoki suka rikice shine cewa wanda an musulmi sai duk abin da aikata sai mu ce gaskiya ne a Allah bai ce haka ba idan musulmi yayi kuskure kace kuskure ne yanzu sai mu ce turawa ba su ci gaba ba a turawa sun ci gaba wajen kere kere wallahi sun ci gaba suna gaban mu amma wajen addini da ɗabi'o'i ba su ci gaba ba shi yasa in an za a zo a tattauna ci gaban turawa da rashin ci gaban su a bambanta ci gaba ci gaba na technology suna da shi na kere-kere suna da shi na na'urori suna da shi na university university suna gaban mu ilimin duniya suna gaban mu amma ci gaban da ba su da shi shine na addini da ɗabi'a da mu'amala ta gari suna da mu'amala ta gari a kasashen su amma game da kasashen da ba nasu ba ba su da mu'amala ta gari can abinda dan kasa kasa ta bashi amma mu kuma ana ruguza kasashen mu don a gina kasashen su sai kun gane wannan da kyau ko to dan haka alwala'u wal bara'u na musulmi ana taimakon musulmi da shar'i in bai saba ma gaskiya ba in musulmi yayi zalunci mu ce zalunci ne yayi dan muna da wata matsala mu musulmi da mu da african yau in wani baki yayi wata banna a turai sai mu ce mu kare shi faske sai yan african a a musulunci bai da wannan ba in musulmi ya aikata abin da bai dace ba za mu ce addini bai yarda da wannan ba wannan shine abin da musulunci ya karantar da mu sai muka ce kuma alwala'u wal bara'u soyayya babu soyayya tsakanin musulmi da kafiri soyayya ta addini muke nufi il faut faire très attention musulunci ya halatta musulmi ya auri kirista ko ba haka nan bane Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mushrika sai ta yi imani to kuma ahlul kitabi mushrikai ne don Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna to amma sai zaman to an yi takhsisin waɗannan mushrikai mata sai aka ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ‘ya'ya waɗanda suka kame kansu daga zina daga cikin ahalul kitabi halatta ne musulmi ya aure su to a nan akwai matsala guda biyu ta farko halatta ne ka aure su in kana da iko akan matansu lokacin da sahabbai suka aure ahalul kitabi a can madina wa yake da shugabanci musulmi to yanzu in ka ta europe in ka aure batura da kai da ita wa yake da ikon gida ‘ya'yan da za a yi wa kiristoci ne ko kafirai ya za a yi musulmi malami ya baka fatawar ka je ka aihi ƴaƴa kafin rai shi yasa yanzu ba wai haka ne ba kawai da amka ce kiristoci ne ko ba yahuda dan wasu ce babu ahlul kitabi a yanzu wai ga maka yahudawan yanzu ahlul kitabi ne kiristocin yanzu ahlul kitabi ne amma inda matsalar take ita can ita ce ke da iko kuma ƴaƴa sai ta maida su kiristoci ya za a yi ina musulmi in yarda in aihi ƴaƴa kafin rai kenan akwai sharuɗa na biyu abin da ya kamata mu gane da ake cewa ka so mutum in yana musulmi ka kyamaci mutum idan yana kafiri soyayya ta addini ake zance to idan an kace kuma musulunci ya halasta maka aure ahlul kitabi yana yiwa ka aure mace baka son ta ai kun ga akwai matsala ko tunda dole in mutum yace yana son ya aure mace akwai alamun son ta cikin ran shi to nan musulunci ne ya halasta maka aure ta ka so ta so wanda bai sa ka saba ma Allah mun ko san akwai waya akwai waya inda namiji yana son mace to ƙarya ta ƙari hatta da ɗiyan musulmi da ke zuwa irin togo da cote d'ivoire da lome vacance bakin flash ana abin da aka sai a aje musulunci a sai cikin ɗiyan arna a zo coci a zo bakin flash a shakata in ran kirista ya ɓace budurwa ta ƙiya ta ce ba ta hey ya kuce onon da juzi silvu play onon da juzi onon da juzi gini gawa kana musulmi kana wani musulmi haka ya ta musulunci ba baka sani ba by the name of Jesus wani by the name of Jesus ina mu ina bincin by the name of Jesus abin da nake son ku gane kenan wagga soyayya ta aure Allah ne ya halasta ta magana ta uku anan kafin mu shiga cikin karatu gadan gadan kiristoci suna zargin musulmi kan wannan tamkin ko suje ke sai su ce ku musulmi kun ce haram ne kirista da bayahude ya auri musulma amma halat ne musulmi ya auri kirista ce to ai akwai son rai cikin wagga harka ko ce a kun gane wato matan mu ashe suna da kyau suna da form shi yasa kun zo kun ce halat ne a aure su sai mu ce a ba haka nan bane shi musulmi bai zama musulmi sai yayi sai ya yadda da annabi Isa annabin Allah ne kuma yana girmama shi a musulunci duk wanda ya walakantar da annabi isa kafiri ne domin annabin Allah ne amma mu a wajen ba Allah bane to tun da kana respectan annabinta kenan ya halatta ka aure ta haka wani musulmi ya gama wani kirista amma kai in kana son a baka musulma ka yi imani da annabin musulma sai ba kirista ce a ni ba ni bashe su suna cewa muna da nuna bambanci wannan ba nuna bambanci bane mu muna da respectan littafin su injila mun yarda cewa akwai magana Allah ciki sai dai wanda an ka canza annabi isa mun yarda cewa annabin Allah ne ba Allah bane kenan muna respectan littafin ta muna respectan annabin ta auren ta kenan bai da matsala amma shi yasa musulunci bai yarda baka auri arniya don baka respectan gumaka to ya kamata ku fahimci wannan da kyau saboda kusancin da akwai tsakanin musulunci da kiristanci ta huskar wato littafi da aka saukar daga sama da kuma wato abin da annabi isa annabin allah ne idan kirista tana tare da musulmi inda shi yake da iko a kanta ba ƙasar da take da iko a kan shi ba yana yi wa ta musulunta wani lokaci mun fahimci wannan da kyau kuma zaman zai iya ɗorewa amma ya za a yi zama ya ɗore kullum kana zagin allolin mata matarka kun ga ba zai yiwa ba kuma bai yiwa a ba da musulma ga arni don zai iya mayar da ita arniya shi yasa musulunci bai yarda ba musulmi wato musulma ta zama to karkashin kafiri ban sani ba ko kun fahimci wannan saboda matsala ce mai muhimmanci surtu ku daga taya turai da sauran etudiya ana tattaunawa da ku musulmi sai ce a wallahi to wanga sai an tambayo malamai to wannan kenan yanzu kenan mun nuna alaka wanda musulunci ya yarda kaso mutum ko yana musulmi kuma ka yi tsaye bayan gaskiya bayan kowa take idan musulmi ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ce idan kafiri ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ce wannan shine abin da musulunci ya yarda da shi sai mu zo zuwa ga abubuwan da ake yin alwala'u wal bara'u da su waɗanda musulunci ya yarda da su da waɗanda musulunci bai yarda da su ba dukkan ɗan adam a duniya kun ga mu nan da azauri da duk mutanen duniya akwai ababai guda hudu su ne suke hada alaka tsakanin mutanen duniya gaba daya bai yiwuwa bai yiwuwa ka samu alaka da mutum babu ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu ko ya zama to two ne kas ko ya zama to trois ko deux ko un na farko shine al-ard menene al-ard ƙasa ko kuma al-iqlim yanki territoire dan adam daga ƙasa aka halice shi ko ba haka ba Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sha'ir yace khuliqtu min at-turab fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fil khitab wa uttu ila at-turab fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min at-turab almuhimmu dai daga ƙasa aka halice mu to wannan soyayyar da dan adam an halice shi da ƙasa shi yasa dan adam yake son ƙasa to akwai soyayya ta ƙasa shine suka kira patriotism yanzu da wani fanafarikarism komi eh yawwa dan afirka yana son dan afirka ko ba shi bane to niger da an ka ce ƙasar niger in an ka ɗauko patriotism muna son ƙasanmu kenan hatta da arna suna ciki ko ba ka da bane to akwai addinin musulunci akwai kiristanci akwai bahayi sun akwai arnanci so wannan abin da ya hada su shine ƙasa abu na biyu wanda yake hada mutane shine addam jini jini kuma shine ke da alaka da kabila ko fami idan mutum famin ku guda jinin ku guda idan mutum kabila ku guda jinin ku guda ko ba ka nan bane to abu na uku wanda yake hada mutane sai aqida aqida shine abinda suka yi imani da shi musulunci aqida ne kristanci aqida ne haka ne ko ba haka ba addinin bahayi aqida ce haka parti na siyasa aqida ce sai kuma abu na hudu shine enteri enteri kasuwanci shina hada dan adam da dan adam yanzu muna zuwa shin sayan kaya ko ba mu zuwa to su shin sun ce babu Allah kai kuma Niger ka ce akwai Allah in kana musulmi kuma ka ce sayan kaya me ya hada ka kai da su yan tere ka ba su kuɗi su baka mi su baka kaya to waɗanga ababen guda hudu su ne suke hada yan adam alaka to halat ne mutum ya so kasar shi il faut faire très attention halat ne mutum ya so yan yan kabila shi halat ne mutum ya so ‘yan fami in shi, family, halat ne mutum ya so ‘yan aƙidar shi ta musulunci, mu a matsayinmu na musulmi, halat ne ka yi mu'amala da mutum ta ‘yantere, amma ba a gabatar da son fami, da son ƙabila, da son ƙasa akan son Allah da son addini. il faut faire très attention idan dan uwarka na kabilarka ba musulmi bane to bai halatta ka so shi ba amma ya halatta kai mu'amala da shi il faut faire très attention yanzu mu kasashen mu sai a ji Nijar za ta kulla alaka da wata kasa ta kafirai sai mu ce bai dace ba a'a idan ba za mu saba ma addini ba za mu yi mu'amala da su ordinaire babu matsala abinda bai halatta ba a ce kasan Nijar abukiyar kasa ce ta kafirai a'a za mu yi relation relation mutuelle alaka za mu yi da su ta ba ni gishiri in ba kaman da amma ba masoyan mu bane abinda nake son ku gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama na Madina ko bai zama na Madina ba a Madina akwai Yahudawa ko babu cikin su akwai musulmai akwai kafirai ai kafirai sun fi yawa ko to ya ya zama da su gari guda ko bai zama ba yayi alaka da su ko bai yi ba amma yayi alaka da su daidai inda addini yace a tsaya mu yanzu matsalar mu dan an ganni yanzu kun gare ni dan an san ni mutum ne mai wa'azi da an ganni mun gaisa da wani baturi abu na farko ba a tambayan musulmi ne ko kafiri sai a ce kai mun ga mallamin nan mai wa'azi tare da wani nasara to ka gane ni tare da nasara shin nasaran nan ka san musulmi ne ko ba musulmi bane cikin manya manyan malaman musulmi akwai waɗanda turawa ne ba ku sani ba imamu shatibi ba sani ba ko kina ana cewa imamu shatibi imamu shatibi babban malamin ilmul qira'at mutumin espany ne baturi ne sunan shi feru ar-ra'i cikin France akwai malamai na addini ba sani ko kun fahimta ba kenan da an ce an ganni tare da bature ba shi ke nuna baturen nan ba musulmi bane deuxième ma tahi baturen nan ba musulmi bane wata alaka ce ta hada ni da shi kas sani ko da wace je in yi mishi yanzu yau na tahi misali na zo ambassade de France da awata kai ka san ko da awata kai ko ba da awata kai ba amma da an ganni yanzu za a watsa cikin Niger a ce mallamin nan ko almajirin nan mai wa'azi mun gane shi ambassade de France an sayi shi an turo Emmanuel Macron ya turo kuɗi a sai shi kine yanzu zai daina wa'azi ko ba haka ba a'a musulmi yana da kyau mu san abin da muke yi na farko musulmi baturin da nake mu'amala da shi ka san aqidar shi na biyu ka san abin da ya haɗa ni da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har gidan Yahudawa yake zuwa yi musu wa'azi ban sani ko kun fahimta ba kafirai har gidajen su ana zuwa a yi musu wa'azi kenan yanzu misali ko iglis duk da yake iglis wuri ne wanda yake mai shubha a ce da yanzu wasu kiristoci sun zo waje na halatta ne in tattauna da su kan tattaunawa ta addini kiristoci sun taso daga wafd najran daga yaman sun zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna da su ya tattauna akan mas'ala ta addini shi addalilin sabka suratu ali imran to dan haka abinda nake so ƴan uwa mu rinka fahimtar tahiya yau kuna ganin mu ga mu nan muna aiki na addini sai ya zama to akwai wani mutum an san ba musulmi bane sai a ganni ina mu'amala da shi sa ina son in ja hankalin shi sai a game kai cikin kwamiti sai a ce za a yi zama kan wani mun gane shi tare da wannan arne wanda bai sallah to da kun ka gane ni tare da arne wanda bai sallah sallah ni bari kun sa abin da ya kai ni wajen shi in ban zo ba ni da awa yana fahimta ta da Allah mu rinka sanin abin da muke yi domin mu na nama ƴan uwa zato yana daga cikin abin da ya kada mu cikin matsala kuma akwai wani abu musulmi akwai wani abu soyayya ta Allah degrenta daban-daban ne shi yasa dan wani mutum misali musulmi ne yana sallah yana shan giya ba shi ke nuna ba musulmi bane shi shan giya kaba'ira ne wannan bai dace zaman to aboki na ba amma ya halatta in rinka kokarin yadda zan ja hankalin shi shi yasa yana daga cikin abin da ke babu wahala kai ka gane addini kana ahlus sunna as-salafi sai kana ganin cewa baka gais baka amsa gaisuwar mutumin da ba fahimtar ka guda da shi ba to shi musulmi ne amma kana son ka ja shi zuwa ga addini idan ba ka yi mu'amala da shi ba ya za a yi abin ya yi kyau saboda son da muke yi ma Allah da aikin da muke ma addini musulmin ba ɗai ba ne digiransu aljanna ma mataki-mataki ce ko ba haka nan ba to tun da aljanna mataki-mataki ce don Allah in ka ga wani musulmi ya aikata wani abu wanda bai dace ba kada ka ɗauke shi matsayin kafiri yanzu nan kaɗan ne daga cikin ɗalibai sun ka zo wajen wannan darasi ko ba haka ba to dan wani etudiyan bai zo ba ba shi ke nuna bai son Allah ba bai son annabi a imanin shi da son shi na addini bai kai irin naka ba en puwa en trai kana yiwa wani bai zo ba bai da lafiya amma yanzu har an sa list noir da wane da wane mu gane su ba kai yalla sun zan fasa kai kawai yana yiwa bai da lafiya yana cikin gari yana yiwa yana da wani uzuri nan etudiyan kuke akwai da suke karatun medicine karshen ta wani yau yana da gard wani ba garda shike ba kuma gardakin ta kama dole na tunda can da haka da an samu yan kuɗin da aka samu na ɗan masurufi dan yau bai zo wajen conference ba ai an yi ɗaukar conference yana iya sauraren ta ko ta hanyar whatsapp ko ta wata hanya babu komi cikin aljihu in ya saye garda zai samu jakka biyu kuma yau ba a ganshi ba an sa cikin listin wa daga ina don Allah mu fahimci ta yi addini imanin annabawa ba ɗaya yake da imanin sahabbai ba imanin sahabbai ba ɗaya yake da imanin waɗansu ba kowa na da nashi digiri na imani shi yasa kada ka rinka zargin mutane dan kaga suna da sakaci da addini ka gode ma Allah da ya baka matsayi hiye da nasu kuma ka roki Allah ya baka karuwa a cikin aikin addini amma in ka ce kowa sai ya zai irin wanda kake wallahi ba a tiya da kyau yau babban abin da yasa siyasar mu take lalacewa kasashen Afirka son aka yi mu koma Europe rana guda su ko Europe sai da sun ka shekara 400-500 suna gina Europe sannan sun ka kai wanga yanayi ya za a yi ka kama da dokokin Europe da kuma siyasar Europe kuma ka ce mu yi applicanta experience kin ba guda ba wayewar civilization ba guda ba kuma kana son ka mai da African sai ya koma kamar European yadda turai ta ci gaba shirme ne kake yi kai kanka baka fahimci yadda rayuwa take tafiya ba saboda sai Europe tsarin su na rayuwa ba ina da namu ba akwai technology akwai kaza akwai kaza akwai kaza mu ko babu wannan teknolojin da gare mu ba ta saka karata karya ba da ta su samu ka aiki kuma yadda ɗan europe shi ke europe yake tunani ba haka na afirka yake tunani ba shi yanzu wanda ke rayuwa fari yana da mata guda sai ya yi zancen kuɗin assurance tashi da ta matar shi da ta gidanai da ta karen gidan shi kare da assurance sannan kuɗin ruwa sai ya bide facture ya bide ta wuta in yace mata guda yake son ya zama da ita dole ya paske bai da abin da zai bashi iko kuma gwamnati ta hana mai to mu ko can ƙauye zaka iske mutum da shanun shi da raƙun ba ne yana can yana noma bai ma shigowa birni sai ya dai zan bai shigo cikin birni ba bai ma kashin kuɗi daggare shi sai noma gona sai sai ya tatsa nonon raƙumi ko ya tatsa nonon saniya ya sha ya yi rayuwar shi bai kashin kuɗinka sai ka ce a wannan mutum ya rage yawan aure ana samun matsala dividend demographic eske ko kasa abin da kaka hudu da kai mai hukuma kana sai ce kai waɗanda wasu mahaukata na da ture sun ka taho suna suna shirye shi da bai aiki da turawa bai san turawa bai san ka'idun ina ruwa ne da tsarin ka bukka hudu na can faransu ɗaki guda sai a ce kuɗin da ake biya mil euro ko tuwa mil euro shi ko da ba bai buƙata ko mil euro shi iyaka sai shi ta shi kwaso kaya sai shi bukka shi gina ɗaki shi ba ta hudu ina ruwan shi wannan tsari naka ne kai ka san shi ina fatan kuna fahimta ta to ƴan boko muku yi hattara ba duk abin da ka karanta ba lakol university zaka zuwa ka ce kai application shiga mutanen mu su mutanen mu muna kamata mu san halin su mu san ɗabi'a su mu san yadda za mu tsaya tare da su yau juristikin mu duk abin da afaransu shine sun ka kwaso sun ka kawo muna ya za a yi dokar faransa ta dace da ta africa kirkir ta france ka kawo muna ita africa ka ce ka waye ina da ka waye kai kanka baka waye ba a'a abin da zai dace da al'umma mu shine kamata mu yi aiki da shi ban sani ko kun fahimta ba na ce mata hudu hankalin mata duk ya tashi su ji daɗi ba ko wallahi maza sun yi kaɗan wallahi maza sun yi kaɗan kuma wallahi yanzu na saru sun ce namiji arme namiji wallahi an anka ce maza su arme maza hau sun ƙara yi kaɗan fasar treza ta ciwon kakku ce wallahi ba kusan ta biyu da ta uku ɗin nan in girma ya kama wallahi dole ku yarda to Allah ya kyauta abinda ake so a samu miji na gari da abukiyar zama ta gari ba wai aure ba ke ki zama da ke kadai in kin ka arbi dan giya wallahi karki ta kari sai ya zaka ya zagi uwarki ya zagi ubanki kuma ya zaka yi miki kashi bisa gado kina ke kadai kina cikin bala'i to Allah ya kyauta kenan anan abinda nake son mu gane akwai alaka ta addini ta aqida akwai alaka ta entere akwai alaƙa ta jini ko ta fami ko ta ƙabila akwai alaƙa ta terituwa ko ƙasa nationality kenan mutanen da nationality ta haɗa su tana yi su zamanto aƙida ce daban-daban yanzu ƙasar indiya addini ya ɗari uku amma ƙasar indiya ta haɗa su kuna gane wannan da kyau ƙasar nijar addini ya hi takwas amma kuma ya haɗa su nijar ta haɗa su To, idan ana batun alwala'u walbara'u za ni so mutum don ya so Allah, kuma zan so mutum in yana tare da gaskiya kenan yanzu CIE un problème entre deux musulmans aka samu matsala tsakanin musulmi guda biyu to ya zani sai in koma bayan mai gaskiya daga cikinsu Allah ya ba mu solution wa in ta'ifatan min almu'minin iqtasalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin idan aka samu matsala tsakanin musulmi da musulmi to sai ka koma ina ne mai gaskiya yake sai ka bi shi koko nan 70% wani shi da gaskiya 30% wani shi da gaskiya sai in ce to wani kashi 70 cikin 100 kai adda gaskiya kashi 30 baka da gaskiya wani 30% kana da gaskiya 70% baka da gaskiya sai in yi adalci tsakankanin su ban sani ba ko kun fahimta saboda wani lokacin tana yiwa wani bai da gaskiya wani yana da gaskiya a'a wani lokacin tana yiwa wannan yana da gaskiya sankantu fursan wannan yana da gaskiya sankantu fursan to ga gaskiya ka sankantu fursan ga rashin gaskiya ka sankantu fursan haka ne ake yin mu'amala tsakanin musulmi in matsala ta samu mun fahimci wannan da kyau ko to sai mu fara ba da kenan alaka wanda musulunci ya yarda da ita da wanda bai yarda da ita ba muka ce halat ne ka so dan kabilar ka amma in yana musulmi in baya musulmi halas ne kai mu'amala da shi ka bashi haƙƙin shi na kasancewa shi dan uwa amma bai halasta ka kaunace shi cikin zuciya ba mun gane wannan halas ne ka so dan kasarka ka bashi haƙƙin shi a matsayin shi na dan kasarka amma bai halasta ba ka so shi cikin zuciya in yana arni ko da babanka ne amma ka bashi haƙƙin shi wanda Allah subhanahu wataala ce a bashi kun gane wannan da kyau mu'amala kafiri idan akwai mu'amala da ta hada mu maslaha ya halatta amma kar ta saba mu addini mu'amala da za ta hada mu da shi saye da sayarwa na je China zan sai kaya halas ne in sai kayan da ba su saba mu addini ba amma haram ne in je China in sayo giya in kawo Niger don giya Allah ya haramta ta en tere kuma bai halatta ba ka bude Facebook ka dau iske wani kafiri kasar America ka ce sase mu nami babu amiciye tsakanin musulmi da kafiri amma munan yanzu duk facebook ya sa sai ka isa mutum in ya buɗe ma fashi kahin kaga musulmi guda sai ga kahiri 500 waɗanda duk amicin shi na kana da Allah ya tada ka da waɗannan lahira mun fahimci wannan dauke ko kuma fahimta ba fasuke abubuwa ne masu hatsari to alwala'u wal bara idan aka same shi ga fa'idodin da za a samu. Alamomi na farko fa'ida ta farko shi ne addinin musulunci musulmi zai bambanta da kafiri. Idan ya zamanto kai kana ƙamnar kafirai cikin ranka, to kenan kuma kace kana ƙaunar musulmai, kenan sai a rasa gane ina ne aƙidar ka take. Domin aƙida ce ta munafikai sun kace suna son musulmai kuma suna son kafirai, amma ƙarya suke yi. A cikin zuciyarsu a cikin zuciyarsu kafirai suke su amma ba sa kun masu imani ban sani ko kun fahimta ba to don haka babbar fa'ida shine addinin musulunci zai yi ƙarfi in duk musulmin duniya sun yarda su so musulmi ‘yan uwansu don Allah ‘yan kuwan idan da za mu so ‘yan uwanmu musulmi wallahi dan dezar betan duniya za ta yi shanshi za a gane musulmi na gaskiya a gane musulmi wanda ba na gaskiya ba amma sai ya zama to a yanzu za ka ga mutum yana son mutum amma ba don musulunci ba don saboda entere shi personnel to wannan shine yasa yanzu mun kai rasa kai da an tafi kowa suna da aboki kafiri wanda ke taimaka mai da an ce za a taba kafirai sai ce a no no no no no ka a taba wani ka a taba wani ka a taba wani ka a taba wani idan da za a samu soyayya ta Allah ta gaskiya da ƙasanmu za ta ci gaba yanzu kun ga akwai adawa tsakanin 'yan siyasa ko babu musulmi ne ko kafirai to wannan adawa da ake yi ya kawo ta babu musulmicin gaskiya fasu inda an fahimci musulunci da kyau musulmi bai ƙiyayya da musulmi sai dai ya yi ya nemi hanyar da za a samun solution tsakankanin shi da musulmi amma yau siyasa saboda ita yau tsakanin ɗa da uba ana gaba tsakanin makwabci da makwabci musulmai ana gaba tsakanin mata da miji arme ya rabu saboda siyasa alaƙa ta watse tsakankanin musulmi babu gaisuwa ina alwala'u wal bara'u lil islam ka so mutum in musulmi ne saboda abin da turawa suka ba mu na tsari ya fiye mu da addinin musulunci idan da za a yi alwala'u wal bara'u na gaskiya amfanin da za a samu kabilanci zai ruguje domin wane musulmi ne wane musulmi ne wane musulmi ne kafin in tuna wane ba dan kabila ta bane wane ba dan kabila ta bane ya kamata in tuna musulmi ne fa in muka ce mu yi yaki za mu kashe ni za mu kashe juna idan musulmi ya kashe musulmi idan an ka zo gaban Allah ni za ka ce ma Allah na kashe wane saboda shi ba dan kabila ta bane shine abinda turawa suka yi amfani da shi suka ruguza kasashen Afrika da sauran kasashe sai su tune rikicin kabilanci Rwanda kana gani abin da yake faruwa rikicin kabilanci Najeriya kana gani abin da yake faruwa da sauran kasashen duniya infiltrate association idan da za a yi alaka tsakanin okay bismillah a gurguje kenan bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh just there for now
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Donc, dès l'information renseignement, la première information, on va distribuer des papiers tout de suite. Donc, les papiers, l'objectif, c'est pour qu'on puisse améliorer dans l'avenir l'organisation de cette activité-là. Donc, vous allez recevoir des papiers, vous dites vos impressions, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, et qu'est-ce que vous proposez des solutions pour l'avenir, Inch'Allah. C'est bon, donc les papiers seront tous les utilisés. La deuxième information, c'est par rapport à, à la carte de l'association. D'accord Donc il y a les cartes des membres de l'association qui sont disponibles aussi. Donc tous ceux qui veulent avoir la carte, ils vont prendre contact avec Abdelaziz, les trésoriers du bureau, du bureau de l'IAM, puisque la carte va vous permettre de profiter de cet avantage comme en voyageant avec Solida, vous allez avoir une réduction de 20% sur les billets. Si aussi vous êtes souffrant, il y a une clinique avec laquelle on est en partenariat. En partenariat, du moins, vous avez une réduction de 25%. Et puis, un autre avantage qui est en Brazil pourra vous donner cher.
kuna fahimta ta alwala wal bara ya shiga cikin yare cikin duniya yanzu linguistics sun ce akwai lang dubu shida da ɗari tara da tara ko lang dubu shida da ɗari tara da sha biyu wasu sun ce lang dubu bakwai to idan za ka so mutum faske yana farlen lang ɗinka kina addinin musulunci zai rubuji faske cikin masu jin lang ɗinka akwai arna yanzu in ka tahi ƙasar liban kiristoci larabawa suna da yawa shi yasa da aka kirkiro wani abu ana kiran shi alqaumiyyal arabiyya masu magana da larabci larabawa suka hiddo nasu parti manya manyan malaman larabawa Sheikh bin Baz ya littafi naqdul qaumiyyah arabiyya paske cikin larabawa akwai arni wanda bai sallah cikin larabawa akwai kirista cikin larabawa akwai musulmi to ina an ce duk a haɗe su kenan musulunci ya rubuce babu musulunci kenan idan aka ce za a yi aiki da masu amfani da yare za a rubuta addinin musulunci shi yasa kana son mai yarenka amma idan ya zama to musulmi ne kuma abin da zai zo da shi bai saba musulunci ba ban sani ko kun fahimta ba akwai alwala'u wal bara cikin launi mu yanzu yan Afirka ana son a yi zance na kungiyoyin Afirka na kariya fafutuka ban sani ba ko kuna fahimta ba union african ba ba mu cewa ka ai union african ba sani ba ko kun fahimta amma an gina shi ne akan mi akan bakake bakar fata irin su algeria da maroc wani lokaci suna iya su zo an tanke suna cikin africa nan territoire an ka kalla amma union african yana da kyau amma da sharadi su musulmi kar su yarda da abin da zai saba ma musulunci cikin union african ana iya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamana da yahudawa madina kuma ya rubuta ƙa'ida ta zamantakewa ka sai ka duba littafin sira wasiqatul ahad da aka rubuta tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ke zaune cikin Madina inda ba musulmi ba abu na farko sai aka rubuta cikin ta almuslimuna ummatun min dunin nas su musulmai sun bambanta da saura kenan akwai ka'idodi na addini ba mu yarda mu saba musu ban sani ko kun fahimta ba kenan kaka zo ka ce a union african ai akwai arna akwai da ba arna ba a'a za mu bi su mu cimma burin da bai saba ma musulunci ba shine mu yaƙi 'yan mulkin mallaka don mulkin mallaka ya hallakar da musulmi annafirka ya hallakar da kirista ya hallakar da arni sun yi kace-kace da afirka du sud sun kashe baƙaƙen mutane faske su afirikan ne kenan dole da su tashi su nemi haƙƙinsu a ƙasarsu musulunci ya yarda da wannan ko musulunci ya yarda a kashe mutum don shi na baƙi sun kashe kwamin kurma ai ba musulmi ba ne ko kenan ko musulunci bai da a kashe mutum barin shina baki turawa sun halatta patrick lumumba a ƙasar congo kinshasa a'a ko da shina kirista me yasa suka kashe shi saboda shina son ƙasa ta yi ta ci gaba wannan musulunci ya yarda da wannan musulunci bai yarda ba a zalunce ka ko kai kafiri ne il faut faire très attention kenan yin union african da kasashen da na musulmi da waɗanda ba na musulmi ba in dai za a yaƙi zalunci ne to ba a cewa wannan union kin haramun ne a musulunci ban sani ba ko kun gani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai wani hilf da an kai a lokacin jahiliya da za a yi irin shi a lokacin musulunci aka kira shi da zai zo shine da kafirai da musulmi a haɗu a ce kaza zalunci ne cikin al'umma ba a yarda da shi ba ban sani ba ko kun gani to shi ne union african ba shi ke nuna don akwai arni ciki ba bai yi ba a'a menene manufofin da za a yi wannan union da su idan bai saba wa musulunci ba to mu muna tare da ku cikin abin da bai saba wa musulunci ba a ƙasar america akwai alwala wal bara'u na baƙin mutum baƙaƙe su tashi su nemi yancin kansu wanda da yawa sun sha wahala kan shi akwai wanda kuma na baƙaƙe ne amma musulmi akwai ministan bakaken mutane Louis Frankan a ƙasar Amerika akwai ɗan fafutuka Martin Lorton King na ƙasar Amerika wanda an ka halbe Pasteur wanda ya fafutuka haƙƙin bakake akwai X Malcolm wanda shi ya musulunta wanda an ka samu Alhaji Malik shi ma an kai asasinan shi abinda nake son in ce muku waɗanda mutanen sun yi tsaye ne don haƙƙin bakaken mutane amma shi Martin Lukin Kirista ne pastor sai aka yi asasinin shi. X Malcolm musulmi ne aka yi asasinin shi. Paske kowanne daga cikinsu yana kare haƙƙin baƙaƙen mutane, amma wannan kuma yana kare haƙƙin musulmi shi ko wannan Kirista ne. Amma da yake turawa idan kana son ka kare gaskiya ko Kirista kake ko musulmi kake ba su son ka. shi yasa aka yi asasinin su guda biyu kowanne daga cikin su shi yasa Allah ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas wadanda suke kafirce ma ayoyin Allah yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq suna kashe annabawa ba tare da haƙi ba wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist minan nas suke kashe waɗannan mutanen da suke umurni da adalci sai wasu kace abin da ake nufi da wanda suke umurni da adalci shine annabawa a'a duk mutumin da yake umurni da adalci ko da ba musulmi bane su wannan mutumin ba su son shi shi yasa suka kashe pastor na duniya Martin Luther kuma shi yasa Yahudawa suka kashe annabawa na Bani Isra'ila jinin su ne jinin su ne jinin su ne amma saboda suna cewa a yi aiki da gaskiya suka kashe su shi yasa suka kashe shugaban ƙasar america john kennedy saboda mi saboda yana son a yi adalci a cikin al'umma shi yasa suka kashe isaac rabin shugaban ƙasar isra'ila firaministan su saboda yana son a yi adalci ban sani ko kun fahimta ba shi yasa abinda nake son mu fahimta nan ƙasar niger yanzu an yi farti da dama na siyasa da aka yi farti na siyasa me manufarsu ka gani babu iya farti na addinin musulunci tunda an ce lo Niger et sun yi laik to amma yanzu abin da zamu dubawa in kana cikin farti sai shugaban ku heto yayi ƙarya ni zaka ci saboda alwala wal bara'u shin ka kulla shi ne saboda addini ko ka kulla shi saboda farti shi yasa zaka musulmi ya shiga cikin BBC ya tabbatar da ƙaryar da shugaban fartin su yayi ya yi bifan dirkin shi Esidiyan muna muna cikin ilimi sai abdul mumuni in HDN sun kai abin da bai dace ba a'a ba kullun na ba gwamnati ita ke zalunta HDN tana yiwa wasu HDN sun yi abin da bai dace ba to nan sai ku hito ku ce a'a lalle gwamnati tana da nata kuskure amma nan HDN sun yi abin da ba daidai ba in kana bin wata mazhaba daga cikin mazhabobi har malamai sun fada cikin wannan matsala sai kai wani malami shi mazhaba ta yake karewa a'a idan ka fahimci ga dalilai ga hujja mazhaban da kake kanta an yi kuskure sai ka shahi mata har malamai sun fara cikin irin wannan matsala kungiyoyi na addini ga kungiyoyi na sunna muna da su amma sai a samu wasu daga ciki suna gaba da wasu ku kun ce wato alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih ba shine ba kuke akan shi to me ya kawo gawa tsakankanin ku me ya kawo gawa saboda aqidatul wala wal bara idan kungiyar ka tana bin alkitabu was sunna sai fatan duk kungiyoyin da ke bin alkitabu was sunna a Niger da kungiyoyin da ke bin alkitabu sunna a Afrika da kungiyoyin da ke bin alkitabu sunna a duk duniya Allah ya ba su nasara duk aiki ne muke ma Allah tunda aqidar mu guda ce amma zaka ga cewa wani lokaci mutum zai bar aya da hadisi ya kare kungiyar shi kaga kenan sai da mutum yanzu alwala wal bara'u ya koma ga jam'iyya ya bar alqur'ani da sunna dole a samu matsala wani kuma malamin shi yake karewa ko shehin shi shi ga aya yana gani ga hadisi yana gani amma kuma tun da ba haka mallamin da shika so yace ba ko shehin shi to zai aje alqur'ani da sunna ya ba shehi aiki an samu matsala ko ba haka ba to dan haka abinda nake kira ɗan uwa aqida ta alwala'u wal bara'u tana da hatsari domin ta shiga cikin komai in an ka kalli launi ja da hori da baki hakan gana za a saya kowa sai shi dibi ja shi kai tare da shi ya an ka kalli baki sai ka bi bakake cikin bakake akwai kafiri akwai musulmi in ka ɗauki farare akwai kafiri akwai musulmi na ba zan can hudi da baki na akai ba in ka kalli kai Asidiyan na sai ka ce dun Nigerian ba ma wata tsiyana ba sai Asidiyan kaga ka samu matsala in kai dan kasuwa na ka ce a'a kai ka bai yan kasuwa saboda kai yan kasuwa ka sani in kai intellectual na ka ce intellectual ka sani manomi ce manomi ya sani dan kabila kaza ce dan kabila kaza ya sani dan siyasa ce shi yan siyasa kawai ya sani a mata su ce a durwaze la femme mu mata ɗaya mun ka sani cikin Nijar to yan ka ce haka za a yi ya za a yi rayuwa ta yi kowa kan shi ya sani musulunci bai da wannan ba shi yasa in muna son mu ci nasara shine mu riƙa son mutane saboda suna son addini kuma degran da sun ka riƙa addini degran da za mu so su da shi an gane ko sannan kuma idan mutum ya yi abin da ba na gaskiya ba to a nan ko ba ka yi magana ba kakkai in ma ba ka iya yin magana ko kai shiru in kuma kana iya magana ka faɗi gaskiya in ta kama dole ka yi magana ka ce to jama'a mu dai yan kwamiti masu kula da addini a university of durmuni a wuri kaza mun yi kuskure a wuri kaza mun yi kuskure yanzu mun ji an ce a bada takardu mutane kowa shi bada ra'ayin shi kamar inda yake ganin an yi daidai da inda aka yi kuskure wannan rekonetar kin cewa dan adam aikin shi bai iya zama 100 bisa 100 daidai kuma rekonetar kin ne ana iya a samu fault amma ba shi ke nuna dan an yi kuskure ba a ajiye aiki mun fahimci wannan da kyau yan uwa to don haka eh aqida ta alwala wal bara in ta tabbata bisa kan addini wallahi za mu ci nasara a dukkan ayyukan da muka sama gaba amma tanke an ka bari wani alwala'u wal bara'u ya shigo da sunan wani abu kuma aka fifita shi na addini matsala ta samu muna da region takwas Niger akwai ɗan jiha kaza ɗan jiha kaza idan kuna da wata manufa wadda bata saba ma addini ba babu laifi ku je ku tsara tana yiwa wani problem ne yanzu misali bari in baku misali wata region daga cikin region akwai HDM sai suka kirkira wata kungiya wadda in ba kansu ya zo za su je su karantar da matasan da ke can matière scientifique da matière littéraire abinda ba su gane ba ba miya matsala shi babu matsala problem ne wanda ya shafi ni ya shafi jihar su amma kuma bai taba addini kuma bai rubuta nijar sai ba kenan yau dan kai ka zo za a wannan reunion an ka ce maka a'a wagga reunion ta yan region kaza ce kakka ce a'a nuna mabambanci a'a problem kin bai shahe ka bane paske su ne za su je su karantar da kannansu a cikin rejiyon kinsu kai ko ba canza ka ba kansu ba kuma kai ba ɗan rejiyon kin nan bane kenan wannan ba matsala ba ce shi yasa cikin musulmi cikin musulmi akwai almuhajirun akwai al-ansar Allah ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين تبعوهم بإحسان akwai as-sabiqun al-awwalun al-muhajirun sune waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina al-ansar waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma muhajirun da kuma duk wanda ya fito daga wani yanki ya zo musulmi ya zauna a Madina amma idan aka ce za a yaki jihadi suna tafiya gaba ɗaya ko ba su tafiya manufar su guda ce shi yasa sabanin suna na kungiya ba shine adda muhimmanci ba a'a shin manufa guda kuka dosa ko ba manufa guda kuka dosa ba shine abin da kamata mu gani idan waɗancan suna ba musulunci aiki akan fahimtar sunna waɗancan suna ba musulunci aiki akan fahimtar sunna bai dace mu yi yaki ba mu yi fatan kowane ya kama wani kuti ko wani yanki duk a kai a ci gaba amma a ce a'a idan wani yana ba musulunci aiki ni ban yadda da aikin shi ba sai na rusa nashi sannan in yi nau shi yasa musulmi kullum suke ta cin juna kullun ake ta bugawa da juna paske kai ka kire ko ne sirkin aikin wani sai naka shedan ya bare ka a'a duk wanda zai ba musulunci aiki hatta da aljanni in zai ma Allah aiki akan alqur'ani da sunna to dan uwan murishi shi aiki aljannu ba su yi ma Allah aiki wane ne yazo da addinin musulunci ku ba mu amsa wa yazo da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to an samu waɗanda suka yi ma addini aiki bai da labarin su sai da Allah ba shi labari وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين النبي بين الأباري سكي إيماني سكي سكي ما الله أيش aljannuni to yanzu in kace kai dole sai mutun yazo ya zauna karkashin ka daga ina ka samu wannan dalili yan uwa sai alwala wal bara wanda yake mummuna shine wanda ya saba ma shari'a kuma idan aka yi alwala wal bara ingantacce a nan duniya zamu samu nasara kuma a lahira shine yake tabbata wallahi duk wani abu wanda an ka kulla ba akan soyayya ta Allah ba ko shi tsafi tun da nan duniya yan tere na duniya dan nan taka watsewa kuna ganin union union da aka yi na turawa da intere ya kare ya mice ke su ta kare kuna ganewa in kuma bata kare ba nan duniya wani ya riga wani lahira za ta barki za su kine ma juna shi yasa kabbi wani ka saba ma alqur'ani kabbi wani ka saba ma sunna wallahi in an ka tai lahira ba ka ganin shi kuma ko ka ganin shi kine ma zubi wa qalu in rabbana inna ata'na sadatana وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا كثيرا التي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وأن سكبي وأن إذ تبرأ الذين اتبعوا وأن أكبي سكبرا من الذين اتبعوا دقوا أن سكبيسوا ميسا سبود الولاء والبراء بنا الله بني gumakan da aka bauta ma sai su barra da wanda suka aikata musu wa idza ra alladina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana haula'i shuraka'una alladina kunna nad'u min duni fa alqaw ilayhim alqawla innakum lakathibun shaytan da aka bi zai barra yace wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl shaytan ban san ku ba mala'iku da an ka bauta masu barra da wanda suka bauta musu wa yau mai yahsuruhum jami'an ko wata ƙira'a wa yau mai yahsuruhum jami'an sun mana ƙulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakun kanu ya abudu ƙalu subhanak an ta waliyu na ɗanduri sun barra yesu almasihu da aka bauta ma waɗanda suka bauta mishi kiyama zai barra da gare su an gane ko allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wato wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak duk wanda ka bi ka kulla soyayya da shi ba ta Allah ba in an tare ya kare dan nan duniya ba hacewa za ta yi in kuma ya samu wani wanda ya bashi ribar da ta hitaka yankewa zai yi shi yasa relation entre le pays européen intérêt ne babu ya tawaki rasha ta waki Amerika da tana watsa ta gani in ‘yan tere ya ƙare su waƙi, amma in dai soyayya ta Allah ce ba ta taɓa ƙarewa ba. Shi shi yasa Allah ya bada labarin waɗanda suka yi imani suka mutu waɗanda suka zo bayan su suna musu addu'a akwai alaka tsakanin musulmi da musulmi waɗanda suke a rai da waɗanda ba ba su da rai suna lahira mun fahimci wannan da kyau yanzu sai alaka ta Allah alwala wal bara inda an gina shi akan soyayya ta Allah lahira ina za'a aljanna ita ce alakar da ba ta yankewa kun ga alaka ta yanke tsakanin annabi nuhu da dan shi tun da ya mutu kafiri alaka ta yanke tsakanin fir'auna da matar shi ya mutu kafiri alaka ta yanke tsakanin matar annabi lutu da matar annabi nuhu tun da sun mutu kafirai alaka ta yanke da annabi ibrahima da baban shi tun da ya mutu kafiri amma masu imani alaƙar su can ne ma za ta ƙara ƙarfi al'akhila'u yau mai izin ba'aduhun li ba'adun aduwun illal mutaƙi masu imani alaƙar su can ne ma za ta ƙara ƙarfi tun da wani musulmi ne amma ka yi masa addu'a amma ba ka gan shi ba yanzu muna cewa Allah ka gafarta ma magabatanmu Allah ka gafarta ma magabatanmu ko ba na faɗin wannan ba amma ba mu gan su ba sai Allah ya baka lada su ya ba su lada kuma kai ma ya baka lada saboda kai musulmi addu'a muna cewa Allah gafarta ma annabawa da sahabbai da dukkan musulmi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat duk wanda kai ma addu'a sai Allah ya baka lada sai a hadu kiyama sai shiganka kai mai addu'a sai shi rungume ka ina za a aljanna canna kuma soyayya ba ta taba yankewa ba shi yasa duk wanda ka kulla alaka da shi da soyayya in dai ba ta addini ta ba to da nan duniya za ta iya karewa in kuma ba ta kare duniya ba in an je lahira za ku tsine mu juna domin gaban Allah ƙarya ba ta koyuwa sai ka gane ya kada ka cikin hatsari shi yasa nake kira ga duk wanda bai kulla alaka da waɗanda ba musulmai ba ya zama to mu'amala ce wanda ba ta saba ma addini ba amma alaka ta mutum da mutum ya zama to ka kulla soyayya da kafiri har shi dauke ka kai ma musulunci banna wallahi zaka gane kurinka wata kungiya ko wata jama'a ta kulla alaka da wata kungiya ta kafirai can turai ana turo muku kuɗi bayar da fon don saboda ku ruguza addini wallahi za ku gane kurin ku relation entre les deux pays ya zamanto ba ta saba ma addinin ka ba da kasarka amma a zo a ce a'a an kulla alaka tsakanin amici babu amici relation mutual ita ce akwai tsakanin mu amma a zo can nan ga a ce Niger 99% musulmi mu rika addinin mu sai mu ta kuwa kuma ya je can wajen turawa a zo a zamana tare da su saman tabul a ce musu le marabula ce sont des terroristes on doit les éliminer su ne sun ka hana makasa ta ci gaba developing su sun ka hana a saurare mu su sun ka hana kaza ana amfani da fuska biyu a je a shirya wani abu can gaban don saboda akwai waɗanda ake farauta don a kama su ko a kashe su ko a yi musu ƙage duk abin da za ka je ka shirya ko a ɓoyi ko a bayyane ko a sama ko a ƙasa Allah ya san duk abin da ake shiryawa ku daina ɓata maka ku lokaci wallahi da turawa suna iya hana addini ya ci gaba da ƙasashen suna kamata suna bai ya ci gaba musulmi yau su ne a 'yan miliyar wisan miliyon kai yanzu kana ganin akwai mutumin da ya isa shi shahe mutum yan miliyar wisan miliyon bisa doron kasa ta Allah ku ne na bata makan ku lokaci wannan addini ne na Allah dan haka wallahi ka so musulmi in kana son musulmi kuma kafirai ba za su yarda da kai ba sai ka bar addinin musulunci walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum duk abinda zaka yi musu duk abinda zaka musu wallahi ba son ka sai ka koma su amma ka yi alaƙa da su wadda ta dace suna da ilimin ƙere-ƙere ka sayo kaya gare su ya halatta suna da specialist na wani abu a kawo su su yi aiki a biya su haƙƙinsu daidai haƙƙinsu ba su zalunce mu ba ya halatta amma a tai a ƙulla alaƙa da su da ɓoye a ce za a ba su kaza da kaza da kaza a sayar da ƙasar ƙasashenmu da kuma al'ummominmu ga kafirai wannan bai sa ka zan komi duniya in kana ganewa an yi abubuwa da dama sun wuce kuma har yanzu musulunci shi na nan yanzu na ma musulunci ya kama niyyar kwarai dan yanzu da babu mai sa hijabi tun da sai i har terminal yanzu ko ga sunan duk sun cika masu hijabi sun fi yawa da kon da in za a yi vakan tamtam na ake yi yanzu kun ga abin da yake faruwa kuma yanzu akwai club de jeunes musulman an samu matasa masu kula da addini masallaci yanzu ko ina ka diba university abdulmumin ta kuma warkasan kamfani ga masallatai abu ko kana so ko baka so baka iyakan musulunci kama daina ɓata makanka lokaci addinin nan na Allah ne wallahi da ba Allah yake kare da addinin musulunci ba wallahi da turawa sun san wanda za su yi su murƙushe addinin musulunci ba su iyawa duk wani siyasa da za a yi da wasu ɗumi da ake yi ana filozofi ana ganin kamar musulmi ba su gane ba wallahi mun san komi duk abin da kake tunanin bature zai iya maka Allah ya ba da duk bayanin sai karensu kai kai da abba ka sani ba kuma duk abin da za su shirya su je su shirya Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli duk arun kiliyar na duniya wallahi ba su iya da musulunci ya ci gaba duk technology ta duniya ba ta iya da musulunci duk expert na duniya duk su taru duk siyasar da za a yi ta duniya ta yi kaɗan ta hana addinin musulunci ya ci gaba in kuma suna iya wato can europe da america su hana musulmi su ƙaru kafin su taho na daga su hana musulunci ya ci gaba allah ya kyauta lokaci ya yi ko suna ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai allah su ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai wani lokaci in allah subhanahu wa ta'ala ya kaddamuna cikin masu rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh